sauran tashar rediyon FM Bauchi akan mita 95.7 barkanmu da warhaka kuma sannanmu da saduwa a daidai wannan lokaci a cikin shirinmu na musamman shiri da za mu tattauna wani muhimmin batu kuma zan kasance a tare da sayyadi bashir shak tahir usman bauchi idan mai sauraro ya kasance ko kuma zai kasance tare da mu zai ji yadda za mu tattauna tare fata mai sauraro za ka kasance da tashan raifa fm bauchi a daidai wannan lokaci a cikin kuma shirinmu na musamman tare da sayyadi bashir shak tahir usman bauchi To, madalla ta rafa mai sauraro dai kasance tare da mu. Da farko dai zan so in nema lale marhabin da kuma sallama irin ta addinin Islama wato assalamu alaikum sayyidi Bashir Shak Tahir Usman Bauchi.
alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala barakatu.
To, madalla. Malam mai sauraro ko kuma dumin masu sauraro suna tare da mu domin su ji menene ma makasudin zuwanka a wannan tasha ta raifawa a daidai wannan lokaci.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إلى الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Uh, wato kamar yadda aka faɗi da farko Mm.
cewa uh, na samu gayyata zuwa wannan gidan rediyo mai albarka uh, kan abin da ya shafi maudu'i mai muhimmanci shine Mm.
uh, maudu'in almajiranci Na'am.
da farko shi almajiranci ko a ce almajiri ba kamar hausa ba ce kalmar larabci ce Mm.
almuhajir shine asalin kalma almuhajir wanda yake fa'ili ne na fi'ili na hajara yuhajiru muhajaratal muhajir Mm.
wato hajara ya yi hijira yuhajiru shine mudari'in hajara past tense wato fi'ili madi Mm.
yuhajiru mudari'i wato fi'ili present uh, simple tense misali ko present continuous tense Na'am.
uh, cewa muhajir shine fa'ilin wato wanda ya hijira Mm.
wanda ake masa subject wato na verb Na'am.
to kalmar a larabci kenan asalin ta addini ta samo asali ne tun lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama zaman makka bayan Allah ya yi kushi shekara goma sha uku da yana isar da aika Mm.
zaman ya gagara saboda matsawa da kafirai suka yi masa sun kashe masa waɗansu sahabban ma kamar irin su yasir baban ammaru Mm.
irin su sumayya uwar ammaru da waɗansu daga ciki waɗansu an tilasta sun yi hijira sun koma habasha to hijirar farko ma kenan da aka yi annabta na da shekara biyar aka yi hijira zuwa habasha amma wani annabi sallallahu alaihi wasallam ba da shi aka je ba sahabbai ya tura aka yi hijira ta habasha ta biyu bayan wancan bayan na habasha sun dawo sun ɗauka sun ji labari cewa an ce annabi sallallahu alaihi wasallam ta da kafiran makka da suka zo suka samu abun ya fi dama tsanani aka yi hijira na biyu to da aka zo hijirar da annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa zai hijira ita ce muhimmiya ita ce daga makka zuwa madina to wannan hijira da aka yi annabi sallallahu alaihi wasallam da- da Allah ya masa izinin kaura annabta sa shekara goma sha uku sai ya zama su- sahabban sun fita sun gudu daga su sai rayukansu ne sun bar dukiyarsu da arzikinsu da komai amma ka suka hijira suka bi al- annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa madina saboda su taimaki addinin Allah ba tare da sun roƙo komai a hannu ba suka isa makka ba madina ba komai a hannunsu waɗansu su daga su sai takalman kafafun sun sun ba ma takalman Mm.
suka isa to wannan isu wanda suka yi sai aka kira su muhajirai al-muhajir kaga lokacin da suka iso madina ba wani dan madina da ya kai su karatun qur'ani sun fi koyon karatun qur'ani saboda su da su aka fara waye suna gabanin sa su aka fara wayin tun a makka Mm.
yau shekara goma sha uku wajen kusan kashi biyu daga cikin kashi uku na alqur'ani ya sauka a gaban su Na'am.
wanda suka musulunta a farko a cikin su to an yi so madina kuma yanzu yan madina su yanzu ne qur'ani ya fara samuwa a wurin su in banda malamin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura musu shine mus'ab ibn umairin al-muqri Mm.
mai koya musu alqur'ani radiyallahu ta'ala anhu yawanci ba su da karatun qur'anin da amma suna da gidaje suna da gonaki suna da komai waɗannan kun zo daga su sai qur'anin amma ba gidaje ba abinci ba komai ba daga su sai imanin su sun bar matansu da 'ya'yansu ma a makka Mm.
sai da suka iso ɗaya daga cikinsu wanda ya yi fice a maganar hijiran nan shine akwai sahabu mai sinanin arumi ta kai ga dukiyarsa da komi da ya baro a makka da ya zo fita gari suka tare shi kafirin makka suka ce ina zaka je ka san kai ba dan garin nan bane ainihin ka kai dan rom ne to ka zo garin mu ka tare kuɗi wato zaka bi muhammadu ka bi shi madina ko to ba za mu bar ka ba sai ya ce musu kun sani ba wani yana cikin wanda suka fi kowa iya harbi da kwari da baka a garin nan wallahi ko ku bar ni ko in ha harbe ku da kwari da in yan fare ku da baka nan ha harbe ku ko kuma ga zabin da shi mana sauki daga niyar ku shine dukiya ta duk da na tara gare na na aji ta agogo kaza ku je kuɗi ba ni ko ku bane tafi da imani na sai suka yadda saboda sun sa bai ba sa ƙarya suka je kogon suka samu kuɗi shi ko ya kama hanya ya tafi da ya iso kafin ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ne faru Allah ya riga gaya masa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya dube shi ce rabi al bai'u aba yahya baban yaya wannan ciniki yayi yayi riba sai alqur'ani ya sauka ke jinjina su haibu Allah yana cewa minan nasi man yashi nafsahu tinga mardatillah wallahu raufun bil ibad a cikin mutane akwai wanda yake sai da ransa don neman yadda Allah Allah mai jin kan bayi ne to wannan da suka yi su annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya kafa musu yan uwantaka a Makka a Madina da suka yi su Madina ya kira lansarun Madina masu gidaje da abinci da komai da komai ya haɗa su da muhajirai kowane balansare ɗaya ya masa ɗan uwa muhajiri ɗaya kowane balansare da muhajiri ɗan uwansa ka je wannan ɗan uwanka ne cikin dukiyanka da gidajenka da komai ka je ku raba a matsayin dan uwanka to hakan ko kowanne balansare ya rungumi dan uwansa muhajiri da annabi sallallahu alaihi bashi a cikin su wanda ya fi shahara wanda Imam Bukhari ya rawaito mana hadisi Abdurrahman dan Aufu cewa a kitabul buyu cikin sahih Bukhari Abdurrahman dan Aufu yana cewa lokacin da aka yi uwantakan nan shi an hada shi da Sa'ad ibn Rabi'a radiyallahu anhu shine dan uwansa he kira shi ya ce dan uwana kaga ba wanda ya kai ni arzikin gonaki a garin nan gonakin inabi da na dabino ga annabi sallallahu alaihi ya baka ni a matsayin dan uwa to zo mu je in raba gonaki na gida biyu ka zabi wanda ya fi maka ya raba gidaje na gida biyu ka zabi inda ya fi maka kai ka zo mu je in nuna maka dukkan dukiya na in raba biyu ka zabi rabin da ya fi maka kai mu je ma in nuna maka mata na guda biyu ka zabi wacce ta fi ma kyau in sake ta ta yi idda ka aura wanda ba taɓa ganin wani tarihin ɗan adam ba gaba ɗaya tun da aka halicci adam ba taɓa ganin irin wannan sadaukarwa ba sai a sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kar ka manta ba kisan kan da aka yi na farko a tarihin ɗan adam akan mace aka yi ba kan mulki bane ba kan kuɗi bane a'a mace ce mata ne guda biyu ɗaya tafi ɗaya kyau aka ce wannan wannan zaka aura kabil da habil kenan kai habil kai zaka auri wannan kabil zaka auri wannan to wacce habil zai aura tafi kyau yace bai yadda ba suka yi qurbani aka karbi qurbani habil ba kabina ba ya kashe shi farkon zubar da jini ma kan mace ne amma yau ga saboda sadaukarwa matar da ya riga ya aura ka san ko ba ka aure mace sai ka zaɓo to cikin wayan da ya zaɓan ne wai kuma zai ba wa ɗan uwansa da annabi ya haɗa shi da shi sallallahu alaihi wasallam da annabi ya haɗa shi da shi ya je shi kuma ya zaɓi wacce tafi kyau a cikin guda biyu ya sakan masa ta idda ya aura ba taɓa yi wannan sadaukarwa ba in ba sabani sallallahu alaihi wasallam ba sai Abdurrahman ya ce masa barakallahu laka fi ahlik wa malik dalluni ala suq Allah maka albarka a gidanka a dukiyarka da da da da da da iyalanka ni ba na gode ba na rena bane amma ni ka nuna mun kasuwa ya nuna masa kasuwa ya fara kasuwanci radiyallahu anhu a ce me ya tara har yayi arziki har yayi aure ya ya shafa turare wata rana zo ya nabi sallallahu alaihi wasallam ya gidi gansa da turare yace azrawan kai aure ne yace na'am ya rasulullah yace kam suktaha me ka bata na sadaki yace wazna nawatin min zahabin gurgudun nauyin kwallon dabino na gwal su za ka ga mutanen shi Arab har yanzu za su yi aure sadakin su da sallan gwal suke saboda irin wannan to sai yace aulim yace yace barakallahu ka fi alik aulim walau bi shafi yace ka je kai wajima ko da dan akuya ne ko da da akuya ce to wannan sai ya zama shine ainihin almajiranci yadda alqur'ani ke cewa lil fuqara al muhajirin allazina ukhriju min diyarihim wa amwalihim يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينزل الله رسوله اولئك هم الصادقون والذين تبعوا الدار والايمان من قبلهم يبون من هاجر اليهم ولا يجوز هاجر الموت ويثنى على انفسهم ولو كانوا خصاصا ومن يوق شر نفسه اولئك هم المفلحون sai ya zama wannan yan uwantaka na muhajiri da balansari a wancan lokaci idan balansari ya mutu dan uwansa muhajiri zai gaje shi dan uwansa na jini ba su gaje shi ba haka suke sai daga bayan aka yi nuskan wannan Allah ya saukar da ulul rahmi ba da aulai ba da fi kitabillahi min al-mu'minina wal muhajirina to wannan kenan a takaice sai wannan ya zama shine ainihin alakan almajirai masu zuwa da qur'ani daga waje daga garura waje su soko gari ba su da gida ba su da abinci ba su da komai 'yan gari ko su rungume su su ba su masauki su ba su abinci su ko su koya musu qur'ani Na'am.
yadda muhajiran nan suka koya lansar qur'ani su kuma lansar suka ba su abinci da gidaje da wurin kwana to wannan sai ta zama kaman wani contract ne tsakanin al'ummar musulmi duk inda suke wala in na fahimci Allah shiga mata wala ta wannan dai ba wancan tarihi da ka bar ta wajen aka sami kalman almajiranci ne yanzu da ake eh amfani da asalinsa na almajiranci cewa Mm.
idan malamai suka shigo da almajiransu masu karatun qur'ani tunda qur'ani suka zo sun muhajirai ne sun yi hijira daga garin su sun zo nan garin dan neman qur'ani da aka za a ba su masauki a ba su abinci a rungume su a su zama yan gari da lokacin almajiri zo kofar gida ce allazi wahidin ko kuma ah, ko- ya ina sadaka to kaman ya zo tamb- ya zo tunatarwa ne da wancan alkawari da ke tsakaninsu da al'umma cewa da ke tsakaninsu da mutanen gari cewa ga fa na zo fa shi yasa ake cewa ina sadaka wato ina abin da yake dama haƙƙinsa ne wanda dama an saba kamar alkawari ne a bashi to sai ya zama wannan din an saba a hakan in sun zo neman qur'ani za a gamci gidajen ma an saba in an yi abinci sai an ware kwanon almajiri in ya zo sai a bashi to wannan shine asalin almajiranci a musulunci da haka ya nuna ke yana da asali a tarihi yana da asali a musulunci idan an ga wani abu ne na ban tausayin dangane da yaran abin da ya kamata a yi shine da hukumomi da kuma wanda suka ga suna da hali su shigo su taimaka don su kama hannu a, a, a, a wato yadda za a taimaki almajiran nan su samu lokuta isasshe su yi karatu kuma yanzu suna samun abinci suna ƙoshi a kan lokaci ba ba tare da sun wuni a gari misali ba su je makaranta ba Mm.
inda da taimako da za a yi kamar yadda maulana mushrik dan sun mutu da Allah ke faɗi kar wani ya ce zai hana su bara matukan bai sama musu abin da su ci ba in dai ka a ce za musu za a nasu ba to dole sai an yi musu abin da su ci isasshe to a irin tsari da muke ciki yanzu abubuwa sun yi wa gwamnatoci yawa Mm.
albashin ma'aikata ma kan ɗauki watanni ba biya ba bantana wanda za a ce ba aiki suke ba kuma ana ba su abinci kaga kada a raba su da wanda yake an saba suna samun a sa doka sannan kuma wanda aka musu alkawarin ya dau watakila bayan watanni abun ya zo ya dauke Na'am.
sai ya zama sun galabaita ko makarantun qur'ani ya zama an rufe su sannan maganan cewa wai a'a ai wannan almajirai daga cikin su ne ake samun yan ta'adda wannan ba magawa gaskiya bane idan ba haka ba yan isil wanda suke ta'addanci a gabas take su ma bara suke yi almajiranci suke yi yan isil da suke gabas ta tsakiya ai ba wanda suka yi gwamnatin yan gwamnatin yan isil ai ba ba ba ba mabarata bane Na'am. To Allah shiga fata malam.
Na'am.
A me da ka ce dangane da wasu da suke kafa hujjan cewa kaman tsari na almajirci na yanzu wadda za ka ga mutum da kwanan bara ko kuma yaro da kwanan bara yana zagawa kasuwanni da kuma shaguna ko gidaje wasu na ganin cewa abun kaman akwai cin zarafi na ita kanta addinin islama me za ka ce dangane da wannan al'amari wal wato shi abin da yake akwai shine Mm.
a shi musulunci addini ne mai faɗi mai yalwa ba zai ce shi addini ne da ba zai karɓi talaka ba in talaka na cikinsa ya zama abin kunya a wurinsa Mm.
ba haka yake ba addinin da wanda ya fi kowa ƙarfi ne yana ciki wanda ya fi kowa rauni ma in yanzu zai samu wurin zama a ciki to in da raunin ne ka shiga haka abin da za mu yi shine mu san ya za mu yi mu taimaka wa yaran ne ba mu ce a su daina ba tare da mun ba su ba saboda uzu wato matsi yake jawowa har a ce idan baba misali ya haifi yara ya ce ya turo su makaranta zo su yi karatun qur'ani da zai ce zai rika turo musu kuɗin makaranta da abinci watakila ba zai iya rike su ba amma watakila albarkan makaranta na cikin mutanen gari da sauransu sai zama yaran nan suna samu su ci abinci su gama su su- su- su- su sha su haddace qur'ani in sun gama kuma su dawo shi yasa baka ganin yaron da ya balaga ya wuce shekara goma sha biyar sha bakwai ka gan shi da kwano yana bara sha takwas saboda me saboda ya riga ya riga sannan kuma ya riga ya gama watakila dama na ɗan lokaci ne ya samu qur'ani ne sannan ya tafi abinda yake magana yake gani a ciki kawai wanda yake ya kamata a yi shine to da wanda yake in ka ci abinci zaka ce wataƙila zai nemi kuɗin da zai sayi sabulu ya wanke rigarsa kuɗin sabulu da zai wanka wataƙila dan wani abu na batarwa ko na mai kama da wannan to idan aka ce an hana su wannan din gaba ɗaya saboda alkur'ani ya riga ya ga mana ya ja mana kunne wajen tsawatar da mai bara bana tsanana shi wa amma sa'ila fala tanhar mai bara ko tsawa kar kai masa to ba yadda za a ce saboda yau zamani ya zo wayewa ta zo mana wai muna kyankyamin abin wanda qur'ani ya ce kar mu kora ko kar mu matsawa a ya ce mu bai sadaka Ah, sai da Aisha radiyallahu anha an yi bara a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta dauko da biyu za ta bada ta shafa masa turare dan yayi kamshi da ta saka masa sai ce ah Aisha yau kuma wani ilimi aka samu har da bino sadaka sai an sa ta ce eh ya sallah ai sadakan kan ta shiga ta faɗa hannun al'anun almajiri sai ta faɗa hannun Allah tukunna tunda alqur'ani ya ce alam ya'lamu anna Allah wa yaqbalu tawbatan ibadi wa ya'khudhu sadaqati shin ban san cewa Allah shi ke karban tuba a wajen bayansa ba kuma shi ke karban sadaka in an mika wani lawar tawurai to wannan ya nuna cewa kenan wato abin da yake akwai shine na san yawanci abin da ke damun jama'a za su ce muna zaune da waɗanda ba dukkan mu wani akwai da ba musulmi ba in suna bi wurare ko suna bara suna wannan sauran wuraren da ba a barace baracen nan fa idan ka je ka sauka a tasha yaran nan maimakon masu baran masu kwance ma kaya ne su masu ne masu fincike ne masu kwace ne masu kaza ne da wanda yake ba ni a ganin damanka da wanda shi da ƴan uwansa matasa suka tare ka lungu suka nuna ma bindiga suka ce miko ko baka su dan Allah wanne fi wanne fi sauki a bala'i ma da Allah ya jarabe ka da mai roƙo da ya jarabe ka da masu tare ka lungu sai Ah, to Allah shi gafarta malam Ah, bashir abu ko malam zai mana bayani ko kuma bambancewa wanda sabanin mutane ba su iya bambance almajirai da kuma ma mabarata a misali za ka ga akwai ah, dattawa ko tsofi makafi kutare da guragu Na'am.
wadda duka jami'an mutane sukan kira su da almajirai na da kuma su masu bara masu karatu allo waɗannan manyan da ka lissafa ko guragu ko tsofi ko baka ba almajirai ba ne mabarata ne Mm.
masu neman sadaka ne mabarata ba karatun qur'ani ne sana'arsu ba ba karatun addini sana'arsu ba yanayi na lalurar rayuwa na nakasa ya same su ba da son su ba Mm.
sai su sai zama ba su da wani abin da su yi sai bara in na kasa su ne suna da haƙƙin da za su yi bara misali makaho in ya ga bai da abin da zai iya akwai makafin da ke sana'a Mm.
amma in ya ga bai da yadda zai yi sana'ar zai bara zai in ya bara za a bashi kuturu ah, watakila ana samu wani mai sana'ar amma in ya ga bai da zai sai ya bara za a bashi haka gurgu ana samun guragu masu sana'a amma in ya ga bai da zai bai da iyaye karfin sa sai ya bara in ya bara za a bashi Na'am.
amma lafiyayye karkarfa Mm.
wanda zai zo ya ma ƙarya ya ce wallahi wai ya fito tafiya ne an ce an mar mutuwa sai kuɗinsa suka ƙare guzurinsa ya ƙare ko ya zo gari neman wani Ah.
sai ya zo bai samu tun ba yanzu kuɗin motan koma ya gagare shi dan Allah kawo shi amma ɗan garin ne fa ya je can ma ya faɗa ko yana yawo da katin asibiti na ƙarya kaga wannan shine manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tsawatar cewa la tazalul mas'alatu bi ahadikum hatta yalqa Allah wa laysa fi wajhi bi jama'atu min lahin aw kam- aw kama qala ma zamana cewa ah, ba ɗayanku ba zai gushe ba yana bara bayan lafiyarsa kalau ba buƙatar bara lafiyayye ka karfa kenan Mm.
har ya sadu da Allah ranar lahira fiskansa ba tsoka ko ɗaya saboda ya ya ya, ya riga ya ya rasa wannan wannan mutuncin da ya ta miƙa na bara amma idan lalura ta sa mutum ya yi na ƙasa wannan ba almajirai ba ne sunansu mabarata sunansu mabarata ne Ah, to Allah shi gafarta malam kasancewar kamar da gwamnati ko take so ta hana ma irin waɗannan almajirci a ba ka ganin akwai kamaci da ya kamata kamar wata kungiya ta su alarammomi na malamai da suke karantar da waɗannan ɗaliban su rinka wata kulle wata yarjejeniya tsakanin su da su iyaye wadda wasu zaka ji ko idan bangaren gwamnati suna korafin cewa akwai wasu da iyayen idan suka kawo su birni karatu daga zarar ran da mahaifin ya kawo ya juya ba ka sake ganin sa babu wani dan tallafi ba za ka tambayi yaro ko rashin lafiya ya yake ciki kai dai ka daura wa malami ka cokan aiki alhalin shi kansa malamin bai da karfin da zai iya kontrolin din waɗannan yara da suke hannunsa ba ganin ya kamata a ce tsakanin malamai da kuma iyaye su dan dinka wata kulla wata yarjejeniya ko dan wani sharɗoɗi da za a dinga daura masu bangaren iyayen yara da ko da a ce akalla a wata uku su su rika su zuwa suna sanin halin da Ya'yansu.
asalin abin da ‘ya'yansu su ke ke ciki ciki gaskiya ne wannan kan magana ne mai kyau ya kamata a ce kowane uba da tabbas ya san cewa ɗaya ya haifa mutum ya haifa amma ya juya bai ƙara jin labarin ɗan ba wannan kan bai kamata ba ko ya ya kamata ma ya zo ya duba shi a lokaci lokaci saboda abin da yake faruwa kamar yadda ka faɗa ne shi malamin shi kansa bai da ƙarfin rike kansa da iyalansa wataƙila da kire ke iya ciyar da kansa da abubuwa kaga yaran dole sai dai su faɗa gari su yi bara shi dai abin da zai tabbatar musu za su kwana a gidansa kyauta ba su biya haya ba watakila shi malami za su kuma zai mu- ba su karatun Qur'ani kyauta ba tare da sun shawara ba ta iya tsara musu ko hidimar noma a da kenan amma da yanzu ba noma suke ba za ga almajir suna ta kwallo kullum a filin kwallo alam alamin juma alam ba sa zuwa gonar malam hidima to da yanzu gonar bayi ake kamar yadda ake a da ba Mm.
amma za ka ga cewa su almajiran yawanci za su je eh, iyayen yaran ba wani eh, eh, ba ya kamata ce suna zuwa kamar yadda ka faɗa suna suna suna bincikawa kamar mu misali a makarantun mu na Maulana Sheikh Usman Mutar Jalla anu Mm.
daman ka'ida tun muna yara ma kaga yau dai akalla shekara na 41 amma tun ina karami na sani cewa duk almajirin da aka kawo ba za a karbe shi ba sai da takarda rubutacciya akalla har yawan almajirin da shi ya tara nan ko ya almajiri ya zo sai da takarda rubutacciya daga daga wani wanda shehi ya san shi shi kuma mutumin ya san baban yara ya z- takarda dan misali akwai uzurori kamar ko na ajali Allah eh, wannan daman dole ne kan ko ko wani abu mai kama da Ko haka.
rashin lafiya.
a ko rashin a rasa wa za a tuntuɓa in an yi jinya an gaji a rasa iya- inda mutumin ya fito wa za a tuntuɓa dan a sanar cewa ga halin da yake ciki na ɗaya kenan na biyu yanzu alhamdulillah Maulana Sheikh Usman Bashir Jala yana da makaranti a ƙarƙashin mu'assasarsa a Sheikh Rubuci Foundation sun kai guda sun fi ɗari da hamsin a ku- a wurare daban-daban a ƙasar nan har ma ƙasar waje amma alhamdulillah ba makaranta ɗaya da almajirin makarantar ke bara alhamdulillah Mm.
akwai tsari na ciyarwa da wurin kwana wurin kwana ko da yake shan ke san gidaje dama yana zuba almajira a ciki sai zan ba matsala da wannan akwai tsari na ciyarwa da yadda za ku kula da lafiyarsu da uniform da shekarun da yaro ma zai ya gama haddan sai tafi gida ba tare da an ce da ya zauna sai ran da ya samu qur'ani Mm.
ba san kuma iya tsawon shekarun da zai yi ba Na'am.
kuma wurin ba kalla cikin shekara hudu zai haddace mu haɗa da shekara biyu mu bashi primary education bayan haddan qur'ani mu haɗa masa da curriculum na primary school sai ya zama ya hatsa haddan qur'ani ya samu ilimin primary a makarantun Eh, wannan kenan da haka yadda ka faɗan gaskiya yana da kyau to amma ba kowa ke da ƙarfi kamar na shi a ce yaransa ba- almajiransa ba su yi bara ba Eh, da haka eh, zai iya yadda aka yi a nan misali ko kuma a tsara din yadda za a iyayen yara su kawo su biya kuɗin makaranta su kawo abinci da sauransu da, da wurare ba kowa ne watakila ya samu wannan karɓuwan ya samu yadda za Eh, a to Allah shi gafarta wala.
su taimaka kuma daga bangaren shi ana rike da yaran tauna je ba dukkanin suke kawo ba wasu sun kawo waɗansu suka gaza waɗansu kwa gurgurun ƙarfin shi in bai kawo kuma ragowar do ana ɗauka Mm. Allah shi gafarta malam ina aka kwana ne a dangane da shigo da wani tsari ta yi na gwamnati na irin makarantun tsangaya da ake haɗi da kuma na makarantun zamani a ina aka kwana da wannan shiri da To, gwamnati wallahi wannan shiri ne na gwamnatin tarayya wadda ta yi wadda ta gabata, amma ina ganin abin gwamnatoci da yawa a baya ba ita kaɗai ba.
Mhm.
Sun yi ta kokari a kawo shirye-shirye wanda za su tsara tsanga education hadda hadda. Shi wancan kurkula din an ba mun gan shi mun karanta mun duba.
Mm.
Ba yaro akalla zai yi sauka zai iya daga izu goma ne zuwa nasu in ya kare primary school ba zai haddace Kur'ani ba.
Mm.
kaga shekara hudu ya kare akan ji an hada masa da Qur'ani bayan ba hada masa ba sai zama yadda kasan karatun IRK na primary school da ake a da kusan kamar wannan aka nana ta abin da ya kawo failure na wannan ni a gani na shine yawancin gwamnati za shi irin wannan hukumomi na abin da ya shafi karatun Qur'ani ba za a nemo waɗanda suke alarmomin ne makaranta Qur'ani a sa su cikin harkar Mm.
harkar tsangaya ta ta- ta Najeriya din misali ciyaman din wannan hukumar ta kasa ba ma da cikin Qur'ani bane kuma ba shin dinsa bane a ta Qur'ani bai almajiranci ya haddace Qur'ani da allo ba idan na Kuma bai fahimci da tsangaya.
malam wato a ɗauko sai a asalin ɗebo ɗan masana boko sai a Mm.
ɗebo ɗan boko duk wanda yake jin turanci in farfesa ne a wani waje ko dakta ne a wuri in dai musulmi ne za a yi kokari a tabbatar musulmi aka ɗauko ba za a ɗauko wanda ba musulmi ba Mm.
amma kuma ba wai almajiri ne almajiranci dan shi ne ya almajiranci ya haife shi ya san tsarin kuma sannan in an zo akalla ya san me matsalolin almajirai me matsalolin alarmomi ta ina za a bullo matsalar su kuma alar su kuma masu tsanga suna leƙowa suka ga ba su gana su ko ɗaya mahaddaci ba ko ma za su Mm.
idan suka leƙo su ga su gana su fa ko ma za su in yi zama a su aka kira ku faɗi me matsalolin ku ne ta ina za ta tallafa muku gwamnati ta damu da yanayin yara ƙananan suna ta gararan ba a titi suna yawo suna barace barace ta ina za ta taimaka muku in suka faɗi ga yadda za a abinci ya kamata ana kawo mana buhunan shinkafa da kayan miya a'a dan ya zama yaran sun zauna musu isasshen lokacin karatu Mm.
ko kuma a gona za a fitar wanda za a bayar a tsakani ana noma almajiran ne zalla abincin su ci isasshe wanda ba wani fargaban ma nan gaba za a zo a rasa yadda zai wataƙila ana iya noma hatsi ma shinkafa in excess ma'ana har ta wuce bukata ragowar wataƙila a adana ko a sayar ko a- a a- ya zama manyan kasuwanci ribar ya zama ya- ya sake rike makarantar misali Mm.
a ɗibi ma'aikata a ɗibi wanda za su rika aikin gonar amma dai an san kayan abincin na almajiran ne misali wani abu mai kama da wannan ko kuma da tsari na uniform su kuma almajiran su suke tantala eh, su suke abin su da kansu amma an ɗauko yan boko yan boko ko sai dai su ce ko ci tsangaya a ji a ta mata taburmai in an saya mata taburmai a saya mata eh, fitila da da- da shimfiɗu a ɗan mata fenti ta waje a rubuta sunan hukumar kula da almajirai saboda a nuna an kula ko wannan wannan ba ba zai yi ba dole ne kowace matsala in gwamnati ta warware ta kan nemi ƴaƴan wannan bangaren ne ta amfani da su ba za su yi matsalan misali kwallon kafa ne wanda ba a harkar su ba ko matsalan wani abu ko ma menene ko harkan shari'a ne wanda ba lauyi ba amma harkan qur'ani sai zama mai da shi baya baya an da shi ma da ciwo waya suna kiransa illiterate wai bai karatu ba kuma wannan cewa bai ma'anar illiterate da turanci shine wanda bai iya rubuta bai iya karantawa to illiteracy ko illiteracy wannan kalma ce wanda ake ce mata da turanci suna ce wato irin abin da ake ce masa abin nan relative term ne ya dogara bai iya karanta me ba yanzu ka dubi turai gaba ɗaya da amerika dukkan su illiteracy ne don ba su iya karanta arabiya ba a wurin mu muda da arabiya ba su iya rubuta ta ba su iya karanta ba sai yan kaɗan a ciki da suka rubuta arabiya suka yi karanta su ne za a ce musu literates wanda suka yi rubutu da karatu amma ba su iya ba yadda mu kuma in yanzu ga wani ba mu iya ba sai su ce mana wa illiteracy so kaga illiteracy sharing muka da mu da su mu ba mu iya karanta boko ba su ba su karanta ba su da illiterates in an zo magana arabiya mu mu ya illiterates in an zo magana katun boko sai zama ba wanda yake literate ba kuma wanda yake literate ba wanda iya rubuta da kanta ba wanda ko bai iya ba kowa ya iya nashi bai iya na kusa da na makwabcinsa ba misali nake a nan wurin to ya kamata akalla tun da dai akalla ko da ba sa ji ana ya dauko ana ya samu wani alaran ma mai jin turancin misali a ce ya zo ya zama shugaba ko kuma ya zama sakatare in akwai babba wanda zai cancanta ya zama shi ne shugaba shi sakatare na musu rubutu da turanci ko shi ke communication tsakaninsu da gwamnati to Allah shi gafarta malam menene mafita a irin wannan mafitar kenan gwamnati ta nemo waɗanda abin ya shafa a tsangayoyin na a nemo ainihin wanda makarantar qur'ani ne ta haife su ita suka sani shine cinikin su dare da rana su a nemo su a tattauna su in za a yi kwamiti ko ta hukuma ya zama zallan su din aka nemo sharaɗin in ma baka da qur'ani ba ko ba bangaren garin ba za a ɗauke ka ba sai dai aikin ka ana buƙatar shi dole dole kuma ba a samu haddacin wanda iya aikin ba sai a ɗauko ka amma in dai da haddacin dole haddacin ya kamata a ɗauka saboda su abin ya shafa.
to madalla ta harfa dai mai sauraro yana tare da sharifa fm bauchi kuma kai tsaye na tare da sayyadi bashir shak tahir usman bauchi wadda yake ma al'umma bayanai dangane da abin da ya shafi al'amarin nan na almajiranci. Kuma da domin kasancewa da sayyidi Bashir Shak Tahir Usman Bauchi a domin tambaya akan abin da muke tattaunawa dangane abin da ya shafi almajiranci. Mai sauraro za ka kira wannan lambar waya kamar haka sufuli bakwai sufuli shida takwas.
Wa alaikum salam wa rahmatullah. Na'am. Barka da dare.
Ah barka da warhaka. Da wa muke tare?
Ina da fatan alheri sunana Al-Mustafa Hadi Sufi daga nan cikin garin Bauchi.
Na'am. To.
Kuma fatan alheri wa shi babban malamin mu a bisa halartar sonan aiki Allah ya saka masa da alheri Allah ya kara mu shehu lafiya.
Amin. Na gode.
Allah ya kara mana son mai Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Gaskiyar magana kayi ta. kuma yana da kyau kowane abu aje shi a kuruminsa mu dinnan da almajirai ne wallahi mun yawon karatu iri iri amma yanzu a gaba ɗaya ba a martaba tsangayin da shauransu abin ya zama kamar siyasa siyasa da shauransu to yana da kyau gaskiya a bar wa mai aiki aikinsa yau ba dama a je a ɗauki fida a bai mu wanda a bai wa yanzu yake ba ɗaki cewa a ɗauki fida a bai wa musulmin da bai karatu wannan layin ba direba to kaga komai da layin gaskiyar magana mu alkur'ani mutane an bar shi a baya kuma kaman ko da ita garin Bauchi gari ne na Alkur'ani musamman kowa sanya ko Bauchi dalibi ne kace Usman Dan Bauchi almajiri ne haka ka tuna Allah nan da ake yana da kyau a kare girma makarantun Alkur'ani domin garin ya kare ci gaba kamar yadda irin su Maiduguri su Kano suka ci gaba albarkatan Alkur'ani nan kuma ga shehun Allah ya je mana shi wanda yake da yawan muhaddata kuma yana da kyau gaskiya duk abin da gwamnati za ta yi musamman wannan gida duk kasan nan babu wanda bai san wannan gidan ba kai duk duniya mata musulunci ta san waye shi to yana da kyau a kara shigowa da irin wannan abubuwan a tambaye su su da suke da masaniya a kai domin a ga an samu sauki da Allah gwamnati da kanta tarayya zuwa ta jiha a tuntuba a yi wani abin Allah ya saka madan ne Allah mai da ke gidan lafiya.
Wa da Allah al-Mustafa mun gode Allah ya saka Ka dan daga murya da wa muke tare.
Alaikum assalam. Barka da aiki.
Barka da warhaka da wa muke tare.
Kana magana ne da Dallami daga Barjanga.
To ma Dallami muna sauraron ka kana tare da Sayyidi Bashir.
Eh ina masa fatan alkhairi.
Na'am ko kana tambaya?
Eh ina masa addu'a ne yanda ya shigo lafiya ubangiji Allah ya mai da shi gida lafiya.
Na gode.
Addu'a na kenan ubangiji Allah ya taimaka Allah ya rufa shi.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Na'am da muke tare.
Ina magana da Suleiman Abubakar daga Dingal.
To Suleiman Abubakar muna sauraron ka.
gaskiya wannan maudu'i ne mai kyau kuma shi malam wanda ya zo Allah mai da shi gida lafiya
ni abin da nake gani gaskiya almajiranci na da kyau duk da mu ma dai mun yi amma a yanzu akwai kananan yara wanda ake kawo su almajirancin su damuwar su ba karatu ba ne shi ne kawai inda za ka gan su kanana ne ba su yi wayo ba ya kamata da a bari yaro sai ya dan yi wayo tukun na ɗauke shi a kai shi almajiranci ya san me ya kai shi karatun ne ya kai shi amma yanzu yanda ake ɗaukar kananan yara da kai su suna yawo haka kawai wani ma zai wuni tun da safe har yamma ma bai samu ya yi karatun ba shi damuwarsa abinci ne to wadala mun gode a malam bashina ko zaka ce wani abu dangane da wannan wannan magana da yana da muhimmanci mu a wurin mu yawanci akwai shekaru akalla yaro zai kai shekara shida ko bakwai kuma in an kawo shi da yake ba zai bara ba ba zai yawo ba iyaka alamis juma'a an san iyakan fi iya inda da zai je da Allah shi gafarta malam a mafi yawanci ko kuma a bayananka Na.
na bangaren ku kusan a iya cewa akwai dan ababe na kyautatawa da kuma jin daɗi to wani- ko kana da wani kira da zaka yi ga bangaren iyaye da malamai musamman waɗanda suke kawo irin yara kananu wa malamai wallahi ni abin da na fi so shine kowane uba dole ne ya dauka kowane yaro amana ne a wurinsa Mm.
inda zai ba da shi din dole ya tabbatar yana zuwa yana kula kar ya bar wa malamin shi kaɗai nauyi Na'am.
sannan kuma ya- a duba a yi sharaɗi a yi wannan cewa a duba lokutan karatun yaron Mm.
idan yana samun isasshen lokacin karatu Na'am.
maimakon a ce ya wuni yana wannan in dai lokacin ci neman abinci ya ci abinci ya kushe ko a makaranta ya wuni yana karatu da zahar misali ya fita ya je da ko bayan lasar ya dazo ya ci gaba da karatu da dare Mm.
da abin da shafi irin wannan to shine amma yanci suka in ka tambayi yara almajira a titi za su ce maka sun yi karatu tun karfe hudu na dare lalle na san ko mu muna yara a Maiduguri na san ana tashi karfe hudu na dare ana karatu eh, kuma tsangayi da yawa ana irin wannan tashi karfe uku din zuwa asubahi in an yi sallah asubahi sai a sallami yara su je su su je su yi baran abin da su karya in suka dawo karfe takwas sai a ci gaba da karatu har zuwa karfe har zuwa sha ɗaya da rabi ko sha biyu sai su je su yi wannan to amma yanzu za ga yara suna gararan ba har karfe takwas tara goma su taimaka wai wai ba su koma makaranta wai sai can da yamma karfe hudu Mm.
kaga awoyin yawon ya fi awoyin karatun yawa Na'am.
wani yana da muhimmanci kwarai ya zama misali an yi- a- a- a- an yi wani wato gaskiyar magana shine ba wani tsari da zaka dauka a Najeriya da bai da matsaloli Mm.
matsaloli ga su kaca kaca har ma dan suna tambaya wato wai almajiranci ne shi kadai ne kawai matsala ga masu satin kuɗin jama'a ga wani ma yana cewa ai da barai da masu sace kuɗaɗen mutane din nan da za su daure su tuba daga satar nan to da in an tsara tattalin arziki na ƙasa zai zama ba almajirin da zai bara Mm.
dan baban shi yayi karfin da yana iya daukar nauyinsa da komai zai katun gani bai bara ba to amma an sace kuɗaɗen su sun fito gari ko suna barin me za su ce aka ce kuma laifin su ne ba wanda da an bar wata kila kuɗaɗen aka samu gwamnatoci masu adalci suka musu aiki aka bunƙasa harkar noma ba wani yaro da aka shi yana barafa a gari yana yana yana almajirci ka ce babansa bai da gona a gida to a kaddara baban ko dawa ƙaura yake noma ba shinkafa mai daɗin ci ba Mm.
dawan nan ana neman ta har a Amerika sunan biskit da ita biskit ne mai kyau mai tsada da tsada suke sayan shi Mm.
da dawa kuma ake dawar mu irin da nan wurin misali sannan ge- eh, ko masaran nan ko kaura ko irin wannan din suna yin abincin doki da masaran nan a Argentina da wakansu misali Mm.
suna kai musu irin wannan abincin kuma ana sayar da shi a sarrafa shi a abinci a abubuwa na kasan waje da shi to ka kaddara ko ba kauye kayansa export commodity ne kayan sayarwa a kasar waje ne yana fa kauye lungu ko titi babu alliance ya daura kayan ko a kai Lagos dillalai su sai ko ake marketing board ta sai da tsada da kima ta tura ka kaddara mu abin da zai ci a shekara zai gagare shi da iyalansa wato idan na fahimci a Allah shi gafarta malam Eh.
abun yana alaka da matsalan tattalin arziki yana matsalar matsalar ta tashi kwarai da gaske amma abin da ke nufi zaman da yake shi bara ba za ka iya ce al'umma gaba ɗaya ta daina Mm.
ba mai bara a al'umma ba sai dai in al'umma gaba ɗaya dama ba ta da tausayi ba ta da jin kai ana cewa kasashen turai sun ci gaba amma abin da yake akwai shine kowa ya sani a kasashen turai ba mutumin da yake aiki ba mutumin da yake kasar ma da ba abin sa ba shi su ba turai fa ba magana wai kana da excess na kuɗi ko kana da surplus a'a kana magana ya zaka daidaita tsakanin bashin ka ne da abin da kake samu kullum wata za ta kare baka ga min biyan basu sukan ka ba shekara shi in kana aiki adadin yawan shekarun aikin ka adadin yawan nauyin bashin da kamfanoni da yawa tun daga na wutar lantarki har na ruwa da na gida da na abubuwa na na na sha'anin rayuwa suke bin ka bashi baka gama biya ba da haka koya kake da hikimanka da wuya mutum bai mutu da bashi a can ba nan kuma mutane da yawa zaka samu za su ce maka abin da suka rage ne account din bai da yawa abin da suke tashi ne bai da yawa ma ba maganan bashi ba bashi kwana iya biyan abin da ke kan shi na ba su kai zuwa lafiya don yawancin mutane ba haya suke biya ba can ko komai haya ne komai kuma na kuɗi ne motsi da kauci duka na sayarwa ne da da haka kaga da zafin kasa mun tattalin arzikin mu kila irin wannan wahalar za ta ragu sosai na'am a to Allah shi gafarta malam ba shi na ba a cikin minti biyu ko kana da wani sako da za ka ba wa al'umma ko kuma gwamnati?
Eh, sakon da zan bayar gaskiya guda biyu ne dangane da gwamnati ta yi kokari inda gaske take za ta taimaka wannan bayan Allah ta nemi ahalin abun makaranta Qur'ani daga kowane lungu na Najeriya a haɗa su ya zama kowane yanke mahaddatan yankin wani aka ɗauko. muna da runguna da yadda ake da constituency ake da maza ba ake da wadda sauransu ko ina a nemi makarantar qur'ani wanda sana'an su ne qur'ani shi suka sani sun yi almajiran shi suka da cewa na ko ina sai a ɗebo su in za a yi hukuma wacce ta shafi almajiran ko za ta taimaka musu ya zama da su aka yi komai rashin jin turancin su dole a karɓe su a musu hukumar su wacce ta shafi shi turancin nan ba dole bane tunda ba wai karatun sallah bane ban dace sallah ta ɓaci in ba yi turanci ba wannan kenan na farko na biyu su kuma iyayen yara dole kowane uba ya ɗauka cewa ɗan sannan haƙƙi ne Allah ɗaura a kansa ya ji tsoron Allah ya zama aƙalla ya ɗauki ɗan yana jinsa a ransa ya riƙa biyowa yana ganin halin da ɗan yake ciki yana ɗan samun abin da zai ɗan taimaka saboda wajen riƙe yaron a gari ragowar ko abin da ba zai iya ba tun da yaron yana karɓar abinci a cikin gari wajen jama'an gari su kuma jama'an gari har yanzu zan ƙara da su su yi irin sunan nan ta lansaru su ma su riƙa rage abincin da za su riƙa ba almajirin koyaushe ya zama duk gida in an ci abinci akwai ragowar na almajiri yaran nan in ka ga shekara biyar kana dan shekara biyar a gidanka ka gwada ka tuna shi ma ɗanka yana ya faɗa wannan yanayin ka taimaka masa ka bashi abinci in ga dan shekara bakwai kana dan shekara bakwai a gidanka ka ji tausayin ka bashi abinci dan shekara har yadda wani kira yake cewa akwai yara ƙanana abin tausayi to tausayin da zamu gwada yara ƙanana shine mu ba su abincin mu wanda ya rage a gidan mu ba su mu tabbatar sun ci abinci sun koshi shine mun taimaka kenan ya nuna jinkan yayi amfani mun yi jinkai mai amfani ba jinkai wanda yake ba haka ba a to umadala sai ya diba shi tayar usman boci mun gode da samun dama da kai ka kasance tare da mu a wannan tasha ta raifa kuma muna maka fatan alkhairi tare fatan za ka koma gida lafiya tare da tawaganka ni na gode kwarai da gaske madalla mai sauraro ka kasance da sayyidi bashir shak tahir usman bauchi wadda ya mana bayani dangane da ababe da ya shafi almajiranci kuma da wannan nake cewa a madadin hukumar gudanarwa na tashar raifa fm bauchi sunana muktar sale nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu